أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا وتترى قوة بقي hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da ɗai ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da wato ɗaya. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a kissa ta annabi shu'aib a aya ta tis'in wato abin nan a aya ta tis'in da nawa ne ta tis'in zuwa ta tis'in a ta tis'in da ɗai zuwa ta tis'in da biyu a shafi na ɗari da sittin da biyu insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya على رب التي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين
na'am kafin mu ci gaba da tafsiri akwai bayanai da nake son in yi kaɗan kan tafsirin da ya gabata na farko shine mun karanta wata aya a cikin suratul a'raf qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah sai mun ka karanta ta darran wala naf'an wannan kuma yana iya zuwa kuskure ne da haka qul la amliku li nafsi darran wala naf'an yana cikin suratul yunus ka diba cikin at-tafsir al-wasit na Imam al-Tantawi kaga menene hikimar a cikin suratul a'raf an ka gabatar da naf'an a cikin kuma suratul yunus an ka gabatar da darran sannan kuma da muka kawo bayanin dan shi'a cewa me hukuncin wanda ya kashe kansa ya ce wuta to sai aka ce Husaini ya ji a Iraki an kashe shi to abinda shi mutumin yake son ya ce ahli sunna ku kun ce Husaini ya san gaibi kuma ya san za a kashe shi kuma ya je kasar iraki kidan ya kashe kansa wannan shine abin da muke son mu ce dan kar wani ya saurari bayanin kidan ba zai fahimtar menene ake son a ce a wurin ba sannan kuma da muka ce aliyu da 'ya'yan shi guda goma sha biyu a wajen a'imma shi a a'imma 'ya'yansa guda goma sha ɗaya amma akwai wata riwaya da ta zo a'imma goma sha uku ne nan ma ya kamata mu yi bayanin wannan a ga bayanin da ya gabata kuma muka ce wa akhadhatil ladina zalamu sayha a cikin suratu hud sannan muka ce wa akhadha alladhina zalamu sayha sai muka ce cikin suratu hud kissa ta annabi hud ba kissa ce ta annabi hud ba kissa ce ta annabi salih kamar tafsiran da suka gabata kuskure ne da tuntuɓen baki ina fata an fahimce ni sannan kuma magana ta gaba wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq muka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa kasuwa kamar yadda ma Allah ya faɗa wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ba muna nufin suna zuwa wajen kasuwanci ba su bude shago saye da sayarwa a'a in suna da bukatar sayan wani abu wani lokaci suna zuwa kasuwa yana da kyau mutane su fahimci irin nan matsaloli sannan kuma akwai hadisi da muka faɗa cikin sahih muslim ya ibadi hadithul qudsi kullukum dal illa man hadaytuhu muka ce hadisi ne na Abu Dharr wato Abu Abu Huraira hadisi ne na Abu Dharr al-Ghifari wato kuskure ne dan haka ya kamata ɗan uwa su fahimci wannan to sannan kuma magana da muka yi kan hadisi na Sahihul Bukhari wanda yana cikin Sahihul Bukhari na Abu Huraira wanda Allah yake cewa kuntu sam'ahu sam'ahu alladhi yasma'u bih bayani da muka ce Ibn al-Qayyim shi ba mun so ko magana ne malaman da suka yi sharhin Bukhari su ne suka ce abinda ake nufi kiyayewa shi Ibn al-Qayyim yayi sharhin hadisi ne sharhi mai tsawo saboda ɗalibin ilimi ya fahimta nukta kuma kafin ta karshe shine cikin bayanai nan ma an yi tuntuɓin harshe da aka ce wajen jawabul qasami shine bai zuwa da fa'un sai muka ce jawabul sharti da haka jawabul qasami shine ake shafi ma fa'un an gane ko jawabul sharti shine galibi yake zuwa da fa'un kamar yadda muka faɗi aya a cikin suratul an'am wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna muka ce malamai sun ce inda wato jawabul sharti ne da ya kamata a kawo fa'un sai muka ce inda jawabul qasami ne to kun san irin waɗanda amanoni ne na ilmi an gane ko yana da kyau bayanan su ko da sun zo a lokacin bayani baka hankalce su ba idan ka saurari karatu saboda masu mummunan niyya sannan da mutanen da su suna ganin wani baya yin kuskure to dole a tunkari irin waɗannan matsaloli akwai wanda shi in ba kai ka faɗa ba zai yadda ba akwai wanda kuma shi da ba ga abin da yake jira kenan ya gano can an yi tuntuɓen baki ko an yi mantuwa saboda ya tattara irin waɗannan shi ma ya zan malami Allah ya mana mai kyau wannan shine dai abin da zan ce a gurguje Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina kazzabu shu'aiban wannan aya tana matsayin raddi da Allah ya mayar ga waɗanda suka ce la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhan la khasiruna sai Allah ce allazina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu ka allam yaghnau fiha kamar ba su taɓa zama ba an gane ko mun ce nan wato nan wato abin da ne fi'li ne na ghaniya bil makan an gane ko ghaniya wato yagna ghanan dama duk fi'ilin da ya zo ala wazni fa'ila in ji malaman sarfu in ya zamanto lazimi ne ba muta'addi ba masdar kin shi kiyasi shi na zuwa ala wazni fa'al fa'al kenan ghanan shine ka allam yaghnau fiha kamar ba su taba zama ba an yi su kamar ba a yi ba duniya haka ne take Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi misalin duniya a cikin suratu Yunus yake cewa إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس sai gashi abu yayi kyau sai ga an watsar da shi kamar bai taba zama ba to haka ne al'amuran suke shi yasa kada kai mamakin wata ƙasa ta samu karfi wata rana sai ka ji kawai cikin tarihi ne ake faɗin ƙasa kaza ta taba zama fawa kowa ne ya taba zama kaza sai dai a bada labarin shi in na kwarai kai a tada labari na gari in mummuna kai a tada mummunan labari Allah shi mu tsari shine wato ka allam yaghnau fiha kamar bu su taba zama a cikin ta ba ina fata an fahimce ni dama haka Allah ya faɗa labarin kafirai fa hal tara lahum min baqiya wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza ka allam yaghnau fiha kamar bu su taba zama ba kamar ba a yi su ba Allah subhanahu wa ta'ala ce allazina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu an gane ko kanu humul khasirin sun kasance su ne waɗanda suka yi hasara malaman tafsiri suke magana a ƙarshen wannan aya sai suka kawo wata magana suka ce na an ce allazina kazzabu shu'aiban me yasa aka sake maimaitawa an gane ko to an sake maimaitawa saboda maimaitawa tana daga cikin abin da ke sawa karatu ya zauna larabawa suna da wani masal da suke yi suka ce wa bitakrar ya ta'allamul himar duk da jaki in ana maimaita abu to zai gane yau da gobe shi yasa mutumin da ke da jaki musamman mutanen ƙauye gona idan jaki ya kada mutum idan aka iske shi sai a iske shi bakin turki yau da gobe saboda yawan bin wannan hayya hayya santa ina fata an fahimce ni alladhina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu wato ka allam yaghnau fiha kamar bu su taba zama ba ka allam wato asalin shi ka annahu yadda sha'anin yake sai an kai takfifin ta ko kuma ka annahum kamar su dai bu su kasance ba lam yaghnau fiha wato bu su zama a cikin ta ba alladhina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aib kanu sun kasance waɗansu malamai suka ce wannan kana an kawo ta saboda ƙarfafa ma'ana ana iya cewa wato kanu kanu khasirina alladhina kazzabu shu'aiban amma dan karfafar da ma'ana sai aka gabatar da shi suna dan ta zamanto mubtada da khabar aka ce alladhina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita wagga kana an ƙara tana lista aki an gane ko kamar yadda zo a cikin alfiya وقد تزداد كان في حشم كما كان أصح علم من تقدم waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita kanan nan tana matsayin fi'ili ne wato khabar ne hum kuma ana iya cewa allazina kazzabu shu'aiban kanul khasirina sai aka kawo hum saboda nuna karfafa ma'ana ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ana cewa ulaika al muflihuna waɗanda su ne suka ci nasara sai aka ce hum kama an takaitar da cin nasara in ba gare su ba ina fatan an fahimci wannan da kyau dan saboda matsaloli ne wani lokaci zaka iske wani zai ce to me yasa aka ƙara kaza me yasa aka rage kaza fage ne na malaman balaga ta alqur'ani alladhina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu kanu sun kasance humul khasirina su ne suka yi hasara ba wai waɗanda suke cewa sun yi hasara bane ma'ana su da suka ce wanda ya bi annabi shu'aibu ya yi hasara kamar yadda ake cewa in mutum ya bi musulunci ba zai ci nasara ba to wannan ba gaskiya bane sannan dan karfafa ma'anan ma sai Allah ya ce allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirina da jumla ta mubtada da khabar duk sai aka kawo su wato wato abin nan الدلالة على الإسمية شيء الذين كذبوا شعيبا كاغا الذين با فعلي أكا كاوبا كانوا هم الخاسرين إن منشي كان زيادة شيء سي أكا شيء هم الخاسرون أكا كاو خبر شيء ما زمن تو اسمني سي دون تبتا ونا أبن أكا سو الله كي منسالي ما لم يسكي شيء wato mi suka yi hasara sun yi hasarar rayuwarsu ta duniya da ta lahira domin Allah ya ce wato wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah sun yi hasarar rayuwarsu ta duniya duk da yake ana maganar munafikai amma na ana magana duk mutumin da ya mutu akan kafirci yayi hasarar rayuwarsa ta duniya yayi hasarar rayuwarsa ta lahira sannan kuma idan ƴaƴan shi sun bi shi akan wannan mummuna akida su ma an yi hasarar su قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة التي على ذلك هو الخسران المبين وأن إتتي حسارة من جرما أسلم حسارة أتكين يا رلا ربسي تنا نفين واتو ذهاب بعض مال التاجر dan kasuwa yana kasuwanci sai dukiyar shi saura ta tafi kana da jalli na miliyan goma sai suka dawo miliyan takwas ana kasuwanci an yi ni an yi hasara ko kuma aura wato abin nan aura asimalihi ko ko rasimalihi dukiyar shi gaba ɗaya tafi an yi asara mutum na da jalli na miliyan goma wal iyadu billah a dawo bai da ko dala bai da ko futuka in ji waɗansu to wannan hasara sai malamai suka ba da misalin abubuwa guda biyu na farko babban abin da ajarin ɗan adam shine lokacinsa da rayuwarsa wanda Allah ya bashi kun ga wanga lokaci da Allah ya bamu shine babban jarin mu wanda zamu yi kasuwanci da Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya rantsuwa da zamani ko ya rantsuwa da lokacin sallar la'asar ko mu ce zamani saboda ya mai da hankalin mu zuwa ga muhimmancin lokaci ba sai turawan ingila sun zo sun ce da time is money ba shi Allah cewa yi wal asr innal insana lafi khusr duk dan adam ya shiga cikin hasara sai Allah ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki nagari wa tawasau bil haqqi suka yi majuna wasici da gaskiya ba da ƙarya ba da munafinci wa tawasau bis sabr kuma suka yi majuna wasici da hakuri in ba haka ba lokacin ka yana tafiya ne kana hasarar lokutan ka rayuwarka ce kake batawa duk abin da za ka yi kallon wasannin banza bata lokaci saman whatsapp da internet bata lokaci gaban tv wallahi baka zalunci kowa ba in ba kanka ba lokacin ka da yake tafiya tak tak tak tak in lokacin mutuwa kai kuma mala'ikin mutuwa wallahi ba zai baka ko sakan ɗaya ba ina fata an fince ni sannan kuma wato kasuwanci ne tsakaninmu da Allah lokacinmu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wannan lokaci don mu saye aljanna da shi mu ba da dukiyarmu da kawunanmu don mu samu aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna sannan Allah ce ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ka ba Allah rayuwarka ka ba Allah dukiyarka ka ba Allah lokacinka ko ba haka ba ka ba duk abin da ka mallaka ka ba Allah shi ko sai Allah ya baka aljanna shi yasa sir'atullahi ghaliya aljanna Allah tsada gare ta ba irin yadda kake tunani bane amma ka je kai shashancin ka ka dauki dukiyarka ka sa cikin sabon Allah ka koya ma ƴaƴanka sabon Allah ka sa ƴaƴanka da matanka hanyar neman wutar jahannama a ƙarshe kuma ka zo Allah ya kada ka cikin aljanna wannan ba zai taɓa yiwa ba a yatsa ma kullu mri'in minhum an yudkhal jannata na'im kowa san ya kai a sashi aljanna bayan kuma ya kare abinda zai yi a bisa doron kasa na banda wannan ba zai taɓa yiwa ba kama shirya maka in kana shiryawa malamai suka ce hasara ta biyu wadda kafirai suka yi shine cewa akwai hadisi ya tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Huraira wanda imamu ahmad ya fitar da shi da imamu nasa'i in ji malamai ba a cewa nisa'i an ce nisa'i dangantaka zuwa ga mata nasa'i ake cewa an gane ko sannan kuma da imamu hakim sun fitar da shi hadisi nan da sauransu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah yace manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce yake cewa kullu ahlin nari duk dan wuta yura maq'adahu min aljanna za a nuna mishi wurinsa gidan da aka kebe mishi a aljanna gashi fa yaqulu zai ce law anna Allah hadani dare Allah ya shirya ni kaga shi yanzu ba bakin cikin kasancewa shi cikin wuta ba a'a ganin abu kuma a hada ka shi yafi ciwon da baka taba ganin shi ba sai ce lau anna Allah hadani fa yakunu fa yakunu alaihi hasra sai zama to karin bakin ciki akan shi wa kullu ahli aljanna shi ko dukkan dan aljanna yura maq'adahu minan nar za a nuna mishi masaukin shi a wuta fa yahmadu Allah sai ya gode ma Allah fa yakunu lahu shukran sai ya zama to godiya ga Allah thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan aya an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah to kaga mumini zai ce an taqul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin alhali kuma kenan wanga yana magana ne akan shi kafiri ba mumini ba ina fatan kuna fahimta ta don da yace shi wanda an taqulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah mumini ba zai yi wannan bakin cikin ba ina fata abu ne yace yayi sakaci bai yi sakaci ba don haka kadiba cikin addurrul mansur fi tafsir bil ma'sur na imam suyuti ya tattaro hadisai da asar na sahabbai da magabata an gane ko sannan kuma ka nemi tsaba'a wadda tana da tahqiqi an fitar da wannan ya inganta wannan bai inganta ba tsaba'a ta darul hijra ba haka bane ko ake karatun hadisai sai an nemi ingancin su littattafan da suka yi tahqiqi kuma a tabbatar da in an yi sabani wanne ne an mafi karfi dan haka yana da kyau ko kuma ka dibi wato musamman ibn jarir at-tabari tafsirin sa imam ahmad shakir yayi tahqiqin waɗannan asar da suka zo cikin wato abin da littafin ibn jarir at-tabari da kuma babban malamin nan na kasar saudiya abdullah bin muhsin at-turki wanda shine ya kasance shugaban da wato da arabitul alam al-islami majalisa ta malamai ta duniya ko ka dibi mawsu'atu tafsir bil ma'thur ta wanda musa'idu tayyar yana shugabanci ta tare da malamai na duniya ko kuma ka dibi as-sahihul as-sahihul masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustad doktor hikmat bashir a jami'a al-islamiyya bil madinati al-munawwara bai da kyau kawai ka zo kai ta dokar asa kamar kissoshi kai ta zakwa baka san inganci zuwa kaje kai banda in kuma cikin hadisai ne ma ba da tafsirin tafsiri ba kana da tahqiqat na malamai daban-daban ga littafai na imamu shaykh nasiruddin al-albani ga littafai na Muhammad Adam Itofi ya rasu Allah ya ji kan musulmi bai jima da rasuwa ba da kuma Imam Ahmad Shakir an gane ko da Imam Abu Ishaq Al-Huwaini da littattafan da binciken da ake yi a jami'o'i na musulunci na duniya kan hadisi da dai sauransu malamai da suke bincike akan littattafai na hadisi ka je ka yi ta hakikin hadisin kafin ka zo ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza in ba haka ba wallahi za a binciko ka ka faɗi labari a ce maka bai inganta ba ka faɗi hadisi a ce bai inganta ba yana daga cikin sharaɗin mutum ya zamanto mai tafsiri ya zamanto abin da zai faɗa ya tabbatar da inganci sana hadisi ɗaya ne daga ciki in ma baka yi bincike ba to akwai malaman da suka yi aiki ka bincika wane ya sahaha ko hadisin nan ingantacce na cikin littattafan da an ka tabbatar da ingancin su in an yi sabani kuma ka duba wanne ne fi inganci in ba haka ba kana jin kuma ko da ana ce maka babba to waɗansu ɗalibai musamman masu son su ga su kuskurantar da malami musamman babban malami za ka ji sun ce to can wancan wuri an tafka ɓanna sai a ce kai yaran nan sun yi karatu Allah ya kyauta alladina kazzabu shu'aiban waɗanda suka karyatar da annabi shu'aibu kanu sun kasance to a kanu kuma in mun ce sun kasance canda a'a fi ilmin lahi ta'ala can dama a wajen Allah sun kasance su ne masu hasara amma su a nasu gani kuɗaɗen da suka samu na sauya mudu da matsayin da suka samu na duniya da bankaurar da suke yi suna ganin su ne suke da riba a lorke ba su da riba ko guda ta da kasashen kafirai suke ma kasashen musulmai suna ganin riba suke samu suna gina kasashen su ina fata an fahimce ni da zaluncin da ake yi muna ana ganin riba ake samu an zo an kashe mutane da dama a Afirka sannan kuma an ɗauki waɗansu sun je sun yi travo force da ƙarfi sun yi aiki an sace matan mu an je an yi zina da su cikin jiragen ruwa an kai su can sun yi bauta su ko mazaje sun yi musu gini mata kuma sun yi musu bauta sun yi musu abin nan renon 'ya'ya sannan kuma an ci gaba yanzu da tatsar arzikin 'yan afirka kuma duk masu ilimin an tsaki su an kai su sun yanzu can suke aiki ba su iya zama nan domin nan ba za ka iya samun abin da za ka ɗauka nauyin kanka ba ina fata an fice ni kuma arzikin da akwai yanzu ana tatsa sai ana kashe turai su suke sayar da shi sannan kuma an yi kokarin cewa duk shugaban da bai yi biyayya gare su ba ba zai yi mulki a kasashen mu ba sannan an kafa wato bas bas militar na tsare da mu duk ana ganin wani riba ta aka kwasa wallahi tallahi hasara ta kuka domin duk wanda aka zalunci kasarsa arzikin da yake da haƙƙi a kansa kiyama waɗannan kasashen wallahi sun biya shi wallahi za su biya shi ko sun ci ko sun su kuma zalunci ba zai ɗore ba Allah ya bada mai kyau fata wallahu anhum
فَتَوَلَّى
fata walla anhum sai ya juya ya ba su baya mun ce malamai suna magana fata walla anhum ya juya ya ba su baya bayan an yi mishi umurni in azaba za ta ko za a ce ma annabi ya bar wuri sai ya bar gari ya kusan ko da azaba ba ta fara sauka ba ya san za ta sauka ko kuma wato waƙala ya ce da su lokacin da ya juya ya bada baya san azabar Allah za ta zo ko kuma lokacin da ya ji azaba ba ma mai na bala'i sun fara sabka ba na turawa ba na Allah a kansu ko kuma bayan an yi raga-raga da su an kare an yi kata-kata da su an fatattake su to sannan ya faɗi wannan magana mun ka ce duka babu matsala kuma dama yi ma matattu magana ba wai wani abu bane yana iya musu magana kamar yadda muka kawo hadisi na Abu Huraira manzo wato ibnu Umar radiyallahu anhu yana cikin sahihul bukhari wanda yake cewa lokacin da aka kashe sanadidu quraish ya zo yayi musu magana har suka ce da shi atad'u amwatan kana kiran matattu yace ma antum bi asma'a minhum buku fi su jiba walakin la yujibun sai dai ba za su iya karbawa ba to fata walla sai ya juya ya bada baya wa qala yace waɗansu malamai suka ce wa qala ya faɗi wannan magana ne wato fi nafsihi a cikin ransa saboda ya wato wannan magana kamar cikin ransa ne yake wannan magana kuma babu mamaki Allah ya bada labarin abin da ke cikin zuciyar dan adam dan ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam wa laqad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu sannan kuma Allah ya ba da labarin abinda mutane suke faɗa cikin zukatansu wa ya ƙulu na fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqulu Allah yace yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna Allah subhanahu wata'ala faɗa kuma ga kissa annabi Yusuf ko ba haka ba fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrun makana wallahu a'lamu bima tasifun ko kuma wakala ya faɗa lokacin da ke ɓance saboda ɗan adam magana da take damun sa wani lokaci yana iya faɗe ta ko da shi kaɗai ne ko kuma ya faɗa tare da mutanen da suka yi imani da shi duka wannan magana tana iya ɗauka ko ya faɗe su duka gaba ɗaya wakala ya ce ya ƙauni ya ku mutane na malamai suka ce wannan nida'un nida'u tahassur ne kira ne da yayi ya ƙauni na nuna wato bakin cikin sa an gane ko na nuna nadamarsa da abin da suka aikata wa tabarru'in da kuma barra ya barra da abin da suka aikata shi yasa yi wannan nida asbabun nida shi ne ya kamata wato wani ɗalibi yayi yayi bincike akan annida wa asbabuhu da abin da ya kama da haka yace ya qaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum haqiqa na isar muku risalati rabbi sakonnin ubangiji na muka ce ba shi ke nuna an bashi littattafai masu yawa ba ina fata an fahimce ni abinda risalat yana iya ɗauka an bashi littattafai daban-daban ko kuma yana ɗaukar saƙonni daban-daban da aka turo zuwa gare shi domin idan muka ɗauki alƙur'ani yana da sura 114 to kowace sura matsayin sakon Allah take na fata an fahimce ni cikin can cikin kissa kuma wato da ta gabata an gane ko sai ce laqad ablagtukum risalata rabbi to can ma risalata rabbi ya zo a matsayin mufrad yana iya ɗaukar an bashi sako ɗaya littafi ɗaya nan ma kuma yana iya ɗaukar jam'i an bashi sakonni da yawa mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga jam'i ina fata an fahimce ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenan ana nufin wa in ta'uddu an'umallahi la tuhsuha kenan babu wani abin ga amma wajen har da sai ka rike na farko ka ce risalata rabbi na biyu ka ce risalati rabbi saboda akwai masu biyarka ɗari bisa ɗari na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasahtu lakum sannan kuma nayi muku nasiha to ablagtukum na isar da sako tabbas ya isar da sako don babu annabin da Allah ya turo bai isar da sako ba duk annabawan Allah amin tasuri kuma ayoyi sun nuna ya isar da sako ga abin da ya faɗa ma mutanensa yake cewa اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وانقد دينا نون الساقون دي إسروان ina fata an fahimci in ma ka koma cikin suratul hud haka zaka iske shi wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit wa ya qawmi awfu al mikyal wal mizan bil qist wa la tabkhasu an nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ard mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin haka cikin suratul shu'ara kazzaba ashabul aikati al mursalin id qala lahum shu'aib ala تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس ناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين دينا نور الساقون ده يكسر shi yasa wallahi cikin qur'ani in ka samu wata kalima eh an ka tashi bayanin ta ba sai inda za a tsaya ba to wannan kenan wa nasahtu lakum na yi muku nasiha tafsirin da ya gabata mun faɗi bambanci tsakanin nasiha da isar da sako ko ba haka ba shi ma kalima ta nasiha duka waɗanda ayoyin da muka kawo tana ɗaukar nasiha domin duk nasiha ce da isar da kuma sakon sai dai zamanto ita nasiha tana nufin an kalle su isar da sako kuma an kalle haƙƙin Allah domin mi domin Allah ya umurce shi isar da sako yin nasiha kuma lokacin da yake gabatar da ita irin yadda Allah ya ce don kuma an kalli haƙƙi na bayan Allah wa nasahtu lakum nayi muku nasiha dan haka annabi in yazo zai mu mutane nasiha zai musu bayani dalla dalla duk abin da sakon Allah yake ya isar babu zancen koye koye kuma tabbas ya isar da sako kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ina fata an fahimci ni shi yasa zaka ga wato hadisai suna bayanin yadda dama ranar tashin alkiyama mun za mu shaida akan annabawa sun isar da sako annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko zai shaida akan mu to shi kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah zai yi shaida akan shi wa kafa billahi shahida shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani hadisi duk da yake an yi sabani kan ingancin sa amma waɗansu malamai sun tafi cewa in an haɗa hanyoyin shi yana inganta ina fata an fahimci kuma shine zance mu wanda muka tafi akan shi hadisi ne wanda yazo da lafazin ayyuhan nas manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane innahu laysa min shay'in babu wani abu yuqarribukum ila aljanna wanda zai kusar da ku aljanna a wata riwaya ma taraktu min shay'in ban bar wani abu ba yuqarribukum ila aljanna wanda zai kusantar da ku da aljanna illa wa qad haddathtukum bih fa ce na yi muku bayanin shi ولا تركت شيئا بمبر ولي أبو با يبعدكم عن النار وند ذي تدكو دغوتا إلا وقد حدثتكم به فاتنا يمكو بيانسا wannan hadisi wato Imam al-Baihaqi ya kawo shi sannan kuma Imam Ibn Abi Shayba ya kawo shi to sai waɗansu malamai suka ce wannan hadisin bai inganta ba saboda daga cikin shi akwai wani mutum da ake kira Abdul Malik bin Umayr shi wannan waɗansu malaman da yawa daga cikin malaman hadisi sun da'afa shi sannan kuma da ya zo cikin riwaya sai ce ukhbirtu an bani labari an ibn mas'udin kaga da yace ukhbirtu bai kawo wanda ya yayyo riwaya ba shine malaman hadisi suke suke kira mubham imam al-bayquni a cikin bayquni ya ce wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam amma sheikh nasiruddin albani da yazo sai ce a'a babu matsala bayan wannan riwaya cikin da aka kawo akwai wata riwaya ta imam al-hakim da waɗansu ma riwayoyin da suka zo wanda yake nuna hadisi in an bi turuq insa ya inganta shi yasa sai ka bambanta tsakanin hadisi da da'ifi da kuma da'iful isnad sanadi guda yana yiwa bai inganta ba amma a samu wasu sanadi biyar ko goma wadanda ba sun inganta to kada ka yi mamaki shi yasa lafuzan hadisi in ba malamin da ya fice bai san hadisi kada ka zabu da kace hadisi kaza ba ifi domin sai ka bi duk hanyoyin da yazo ka tabbatar da bai inganta ba kuma sai in an tabbatar da in an hada su ba za su iya karfi ba amma wani sai ka ji ya zabu da ya ji an faɗi wani hadisi karshen ta shi guda da ya sani ya zo ne ya faɗa shi a hadisin nan da'ifi ne ko da aka zo a bincike sai a ce akwai hanyoyi daban-daban shi yasa mas'aloli na ilimi mas'aloli masu girma a bar zabura a tuma kai tsaye a bada fatawa ko a yi bayani in an kai hakan da za a samu matsaloli Allah ya mana mai kyau dan haka dai kuma ayoyi sun tabbatar da wato annabi shu'aibu ya isar da sako kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar da sako Allah ce fa tawalla anhum fama anta bimalu kai ba abin zagi bane don bi don ka isar da sako al yawma akmaltu lakum dinakum yau ne cika muku addini inda bai isar da sako ba da addini bai cika ba kai ko dan shi aka ce qur'ani bai cika ba addini bai cika ba saboda ba ai bayanin imama ba da wasiya kaga kana cikin matsala ina fata an fahimce ni yace to لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف تيايا آسى زني بكين تكي فئليني واتو, واتو, واتو مضارع سني أقالك فكيف آسى يا يا زني بكين تكي أسيا يأسى kai kuma sai ka ce asa zan yin bakin ciki ala qaumin akan mutane kafirin waɗanda suke kafirai kenan don haka bai dace mutum yayi bakin ciki ba wato akan mutane waɗanda suke kafirai mutanen da suke sun yi ta'addanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ba mutane ne waɗanda laisu ahlan lil huzni bai dace a yi bakin ciki akan su ba an gane ko malamai suke cewa me yasa bai ce fa kaifa asa alaikum ba ko alaihim sai yace kafirina shine suke kira wato izhar fi maqamil izhar ana iya kawo zamiri amma sai aka kiya sai aka kawo suna yana da yawa cikin alqur'ani me yasa ake yin wannan ɗaya ne daga cikin auduhu na balhaza sai malamai suka ce abinda yasa ya faɗi wannan dan saboda ya nuna dalilin da yasa Allah ya kallakar da su saboda kafircin su kenan kuma ana iya kiyasin duk mutumin da ya kafirce ma Allah ya bijire ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da shi sannan malamai suke cewa wato idan mutanen ka suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana nuna cewa idan mutum yana da waɗansu mutane suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala makiyan Allah har su ba har azabar Allah ta rishike su to bai dace kai musu bakin ciki ba domin su ba waɗanda suka cancanta a yi bakin ciki bane akan mutu su ko halaka su an gane ko shi yasa Allah ya hana annabi ya istighfari ga mutanen da suka mutu akan kafirci ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai yi ba hatta da annabi ibrahim da yayi Allah ce wato wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'izatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu da wannan zaka gane bambancin addu'a annabi ibrahim da annabi nuhu kowanne daga cikin su ya ma iyayensa addu'a annabi ibrahim ya ce rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab suratu ibrahim annabi nuhu ya ce rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat to amma su iyayen annabi nuhu ba a ce kada yi musu addu'a ba kuma suna daga cikin karnunnuka kada nasu ummatan wahida fa ba asallahu nabiyina waɗannan karnukan an nuna sun kasance akan tauhidi kenan wanda ne ke nuna iyayen annabi nuhu su ana ganin musulmi ne ga waɗannan nasoshi ko ba a faɗi karara ba amma shi annabi ibrahim tun da an hana mu babansa kenan ya nuna babansa kafiri ne amma mamansa ita ko ba a yi magana kanta ba shi ko ta hanyar ikirarin an bar mamansa yake nuna ita wannan mamansa shi ta mutu akan tauhidi don ba a yi magana kanta ba kaga inda ta mutu akan shirka sai a ce a'a ita ma kakkai mata sai an kace a'a shi baban naka kada kai mai amma mamman shi ba a hana shi ba ina fatan kun fahimce ni wannan istinbat ne da malamai sun kai wallahu ta'ala a'lam fa kaifa asa ala qaumin kafirin yaya za a yi in yi bakin ciki akan mutane kafirai yan ta'adda duk alakar ka da mutum in ya zamanto ya kama hanya wadda ba ta gari ba to kaka kare shi ba ka iya kare shi gaban Allah kuma bai dace ka kare shi a nan duniya ba abin da yasa kasashen Afirka da kasashen da suka ci baya suka ci baya saboda ana daure ma masu banna gindi tabri'atul akhfa a nuna kuskuren da wani yayi ba kuskure bane daidai ne ko kuma a ɓoye shi an san ɗan ta'adda an san mai sai da ƙwaya an san mai ɓanna sai a ɓoye shi an zo wajen bincike to kanmu ne muke kashe ba za mu ci gaba ba Allah ya gudu mai kyau sai Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin
wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharrarun to shi kenan bayan an kare da kistoshi sai Allah ya kawo abin da yake am shi ne malamai suke cewa nan afkul am alal khas ana magana kan khas sai aka zo da am don mu fahimci wannan wato wani lokaci ana iya kawo am sannan a kawo khas wani lokaci kuma ana iya kawo khas sannan a kawo am aujuhu ne na afufu suna buƙatar bincike mai yawa misali da Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sabka da ruhu mala'ika jibrilu ayi mala'ika jibrilu yana daga cikin mi? yana daga cikin mala'iku kun man kana wato abin nan man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala kaga man kana aduwwan lillah wanda ya kasance maki ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala to kaga su jibril da mikala ai suna daga cikin mala'iku to wannan ana kawo shi ne lil inayati wat tashrif don a nuna suna da wani matsayi na daban ina fatan kun fahimce ni to sannan kuma a wani lokacin ana iya kawo khas sannan a kawo am nan da anka cewa ma arsalna fi qaryatin min nadirin ya shafi kowace alƙarya bayan ko an yi bayanin alƙaryoyi waɗansu daban-daban kaga an yi bayanin mutanen annabi nuhu daban an gane ko ko da mun ce annabi nuhu an tura shi ne zuwa ga mutanen sa a wannan lokacin mutane gaba daya to amma shi wannan hukumin na kowace alƙarya bayan mutahiyar nuhu ai an yi wasu alƙarya ina fata ana fahimta ta an kawo kissa ta annabi nuhu khasu ce an kawo kissa ta annabi hud khasu ce an kawo kissa ta annabi salih khasu ce an kawo kissa ta annabi shu'aib khasu ce amma da sai aka zo da al-hukmul kulli wanda ya shafi kowane gari mun fahimci wannan da kyau ko shi ko ana kawo shi wani lokaci don saboda ayi kiyasi akan shi domin an ce abu ya shafi kowa da kowa to ana iya yin kiyasi a gane babu wanda zai iya fita a ciki gaba ɗai wa ma arsalna Allah ce ba mu taba turawa ba fi qaryatin a cikin wani gari don amma in abu ya shafi wuri sai a kawo fi in ya shafi mutane sai a kawo ila wa ila samuda akhahum salih ay arsalna ila samuda saboda dan mutanen ake magana in kuma garin nan sai a ce fi qaryatin a cikin garin saboda na nuna maka zarfu ake nufi wa ma arsalna ba mu taba turawa ba fi qaryatin a cikin wani gari min nadirin min nabiyin wato wani annabi ko min nabiyin imamu nafi ya karanta min nabiyin to shi in mun ce min nabiyin da min nabiyin waɗansu suka ce duk ma'anarsu ɗaya babu wani bambanci waɗansu malamai suka ce a'a saboda su a wajen su nabi'in sai ya zamanto alhamza ta zo ƙarshe an maida ta ya'u a cikin larabci akwai wannan waɗansu suka ce a'a shi annabiyu daban wato annabi'u daban annabi'u daga ba da labari ne nabba'a yunabbi'u ya ba da labari wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha ba da labari shi ko annabiyyu annubuwa kenan suka ce daga ba annubuwa ba kenan su a wajen su suka ce daga asharaf ne na ba yambu idan tafa'a akwai na ba yambu idan abu bai samu yadda ake so ba shine malaman zo da suke cewa dakushewa akwai na ba yambu idan tafa'a sai suka ce annubuwa shine al-irtifa to duk in muka hada kuma babu matsala domin babu annabin da za a cewa annabi ne ba a bashi labarin abin da zai faɗa ba sannan babu annabin da za a turuwa ce kaskantacce ne don Allah ba zai zaɓi annabi ya zama to kaskantacce ba ina ganin ai mun fahimci wannan matsala da kyau to wa ma arsalna Allah ce ba mu tu- taba turawa ba fi qaryatin a cikin wani gari min nabiyyin min waga ita suka kira za'ida amma za'ida sai nahau ba cikin qur'ani ba dan qur'ani babu za'ida cikin shi ko ko sila a cikin nahau amma ba cikin qur'ani ba ko kuma za'ida a cikin lafuzza amma cikin ma'ana tana da ta zo ne dan ta karfafa ma'ana domin asalin maganar wa ma arsalna fi qaryatin nabiyyan ai wa ma arsalna nabiyyan fi qaryatin to amma sai aka yi at-taqdim wa ta'khir kuma aka ƙara min dama min ana ƙara ta ne gaban mubtada ko a ƙara ta gaban khabar ko kuma a ƙara a ƙara ta gaban maf'ulun bihi ana an ƙara ta ne gaban maf'ulun bihi wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin kinan wa ma arsalna nabiyyan asalin magana an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ai an taqulu ma ja'ana bashirin wa nadhir sai aka ƙara min litta'kidi haka kuma ana iya karanta gaban gaban mubtada malakum min ilahin ghayruhu ay malakum ilahun ghayruhu da sai aka ce min ilahin ghayruhu sai ya zamanto annafiyu ya kawo shi wato litta'min amma yanzu da aka kawo min sai aka ƙara fito da shi baro baro at-tawsis ala al-umum bai doka wani tafsisi ina fatan dai wadansu an fahimci abin da ake so a ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu taba turawa ba a cikin wani gari wani annabi an gane ko in an ce annabi manzo ya shigo ciki in gane ko domin kullu nabi wato kullu rasulin nabiyyin wa laysa kullu nabiyyin rasul dan mu fahimci qadiyyar ba mu taba turowa ba illa akhadna ahlaha wannan shi suke cewa istisna'un mufarragh min al-ahwal kenan illa akhadna ahlaha face mun riki mutanen wannan garin an gane ko bil ba'sa'i abinda ake nuhi da al ba'sa sun kace al faqr wal ju'u wato mun turo musu talauci mun turo musu yunwa tsanani dai na rayuwa a takaice domin kalma ta al ba'su tana nufin tsanani shi yasa an ka kira yaki al ba'su an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce was sabirin fil ba'sa'i wad dharra wa hina al ba's لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس abin da yake nufin akwai tsanani bil ba'sa'i da tsanani wadarra da cututtuka darra ya zurru ko ba haka ba shine wato al'amrad cututtuka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan la'allahum yadarra'un aslin shi la'allahum yatadarra'una da ta'un ne da zawo sai aka ce yadarra'una aka yi idghamin wato ta'un cikin mi cikin zawo sai kuma la'allahum yadarra'un dan saboda su yi kankan da kai ad-dara'a yin kankan da kai don su risina an ka turo musu domin mi domin dan adam in ba yana ganin raunin sa ba bai shika da baya ba yau sai ka mutum da alfahari shi yana da kaza to amma lokacin da aka jarrabe shi da wani abu da bai da sai ya gane shi bai bai bai da yanzu misali mutum da yake cin kaho da karfi sai Allah turo mai rashin lafiya yana bukatar likita to ya fi likitan karfi amma yanzu bai yin wani abu sai likita ya taimaka haka ne ko ba haka ba shi yasa daga lokaci zuwa lokaci da dan adam zai kalli kanshi inda kake da karfi to ka kalle shi amma ka kalli inda baka da karfi yanzu misali Allah ya baka mulki mulki to mulkin nan sai ka tuna bakin iyakan mulkin ka akwai inda ka zo kai ba kowa bane dai ce na biyu akwai wanda kake tsoro a wata ƙasa wata ƙasa ta fi ƙarfin ƙasar ka bayan wannan kuma akwai waɗanda kake tsoro su su kwace mulkin nan bayan wannan kana da buƙatar abinci kana da buƙatar abin sha kana da buƙatar likita kana da buƙatar matarka kana da buƙatar mutanenka su yarda da kai ashe kana da wani rauni tare da kai to amma in mutum bai kallon wannan sai ga mutum na ɗauka shi na ganin shi ya isa to sai a kyale shi tun da ya nuna ya isa an san akwai inda yake kallo to sai radda bukata ta kawo shi sai a ce mai to kaka in ka iya ruwa ka iya laka in ka san ya wuri ka san geshe to haka ne idan kana girman kai da abin da gare ka to sai a bakka da shi radda ka zo inda baka da karfi sai a kama ka musamman malamin da ke sun kawo da wani ilimi to sai a bar shi radda duk shiga fannin da ba nasa ba na ba ana jira ne sai a samu bulallai sai an zane shi an nuna mai bai san wannan fannin ba ina fata an fahimce ni haka dan adam yake duk mai girman kai to sai Allah ya kaskantar da shi kuma sai Allah ya sa mutane sun gane yana da girman kai rage shiga hannu to shi ma sai ya gane kullun shi ma'aikaci zaka gani a wata service yana girman kai sai a shi ya yi abin da yake so tun da ma'aikatar shi ce a barar da shi ko wata bukata ta kashe wata ma'aikata sai Allah ya kaskantar da shi ya gane cewa abin da yake ma mutane ba haka ne ake yi ba ina fata ana fahimta ta kana mallami kana da girman kai sosai a barka da karatun ka ba dai makaranta kake girman kai ba to shikenan idan da kai ma bukata ka kai ka ga wani sai ce a to ai mallami jahili ne bai iya wanga abu magana ce ke gaya maka tunda ka ce mai jahili ba Allah baka ilimi ba to kai koyo bukata ta kai ka wajen shi sai ya nuna ma to kai ko kayi tunda ilimin ka kake tinkafo da shi na fata ana fahimci ina fa ana fahimta duk masu girman kai sai ka iske mutum na ma matarsa wulakanci gaba ya'ya da rana sai ta kyale shi in dare ya sai ta ce mai kaka sai ce kike son wasa na ne ƙaryar banza da yaji ai ba wasa da ka kai ba wuya da ka gani ka ga wutar kashin to wannan wasa a daidai irin sa in kana son ka gaba in kana son ka ji daɗi in ba haka wallahi za ka gane kurinka dan za ta kaskantar da kai إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء منكر متنس بالبأساء والضراء الفقر والجوع البأساء تلوشي دا جنوة والضراء دا سوت التكة ألا يونا لألهم يضرعون دا سبو دا سجاو دا بايا منش أسلين تتاؤل لي أما أتكين سورة الأنعام وأوتو أكان حرد كما دا لغة سيأك في تدوان نتاؤل قرارا an gane ko tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un kaji ta ukin tazo falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay hatta idha akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun la'allahum yadarra'un dan saboda su yi kankan da kai Allah ya musu wannan su tuna akwai Allah domin idan Allah bai jarraban mutane ba su gane cewa akwai Allah inda babu corona virus da yanzu sun zuwa da cewa su Allah ne amma sai ga corona virus ta rike ta duniya duk ina center center da research duk ina jami'o'in su da suke takama da su duk ina puissance mondial ta kuma tana tsoron corona virus majina wadda mu ba mu ba tsoron ta mu ba mu tsoron corona virus don ciwo dan Afirka ciwon daga gare shi sun yi corona virus to dari da corona virus dan Afirka yana iya yin da koyi noma amma shi wanga da ya saba zama shi da irin computer shi da wasa corona virus da an ce sai gudu da kayi to a sai su ruga da gudu wallahi wani corona virus ko ganin ta yi ba ku ga wani a Najeriya ba da ya bace kai shi corona virus ma aka mai ruwa an ka kamar ruwa ya wanke ya wanke sannan an jiki kamar da mutum ya shace to shi ya hakan corona virus ko ba haka nan bane shi bai tsaron corona virus ya ce ga abin da yake damu na tauci jin zakuna da corona virus kuma kaga bai mutu ba amma waɗanda ka tsoron su suna nan kullum kana ganin su da ba zai ka ba su hannu sai kaga sun ja da baya Allah ya kyauta Allah ran ma Allah ce summa baddalna makanas sayyi'a
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Allah subhanahu wa ta'ala ce to bayan mun jarrabe su da cututtuka da talauci da rashin lafiya sun sannan baddalna muka musanya an gane ko makana sayyi'ata makana sayyi'ati wurin mummuna alhasana wanda take ta gari dama fi'ili na baddala asalin shi yana ta'addi ne da ba'un atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair to a ka'ida wancan wanda aka bari shi ake sa ma ba'un wanda kuma za a zo da shi shine ba a sa ma ba'un amma yanzu a larabcin mutane suka zama shi wanda suke gani wanda za za a bari shi suke cire ma ba'un wadansu malamai suka ce a babu matsala ne ya bace wadansu malamai suka ce a ya saba ma larabcin alqur'ani atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair alladhi huwa khairun shi yake tare da su al adna shine za su suke nema ina fata an fahimce ni summa baddalna sannan muka sai- muka musanya makana sayyi'ati wurin mummuna waɗancan abubuwan na alba'sa'i wa dharra alhasana mai kyau yana buƙatar maf'ulun bihi guda biyu to ga sunan sun bayyana waɗansu suka ce su ne maf'ulun bihi kenan makana sayyi'ati bil hasana waɗansu suka ce a'a summa baddalna fi makani sayyi'ati alhasana sun kaddara fi a wannan wuri maganganu ne na malamai aka kawo musu mai kyau can suna da rashin lafiya aka ba su lafiya suna da talauci aka ba su kuɗaɗe ko ba haka ba tattalin arziki ya ruguje aka ba su eh, karfin tattalin arziki babu ilimin ci gaba aka ba su ilimin ci gaba da na kere kere kaga an musanya musu da mummuna hatta afau Allah ce har suka yi yawa afa wani lokaci yana zakuwa da ma'anar shafewa fa- wato shine in an ce afa afatid diyawu ta shafe a cikin shaɗul jahili ina fata an fahimce ni sannan kuma afa yana nufin yafewa wa afa an kuma Allah ya yafe muku afa ya afu yana nufin kasura abu yayi yawa to nan yawa ake nufi kaga daga nan larabci zai baka wahala na fatan fahimce ni wato afa hatta afau an shafe ya'u asulun afa ya afu kenan afawa ne ya afu kenan asalin shi afau afawu sun yi yawa amma tun da an shafe waccan wawun wadda dama asalinta wawun ce kuma alif ta zo afa sai an ka ce afau har suka yi yawa hatta kafuru har suka yi yawa ga sunan yanzu komi ya tafi daidai tunda an musanya musu bayan wannan waƙalu sai suka ce ai kad massa aba an ad-darra'u was-sarra ai cututtuka ad-darra'u cututtuka was-sarra'u da kuma farin ciki kad massa aba da ku shafi iyayen ma'ana ai ta rayuwa ba wani abu bane dama yau kana cikin daɗi gobe kana cikin mi gobe kana cikin wahala kamar yadda dama bokaye da wannan suke amfani idan kana cikin wahala sai su ce su ne za su fitar da kai cikin wahala ko ko in ba dan da muka yi maka roƙon Allah ba ko muka yi maka shirka su waɗancan masu yin shirka sai su je ai ba za ka fita ba in kuma ka shigo cikin daɗi sai ka samu su kuɗi su ce ai mu ne muke baka dama sun fahimci tahiyar rayuwa to su ba kafirai sai suka ce qad massa aba an-nadarra sun faɗi wannan magana tana yiwa a cikin zukatan su na suke suna ɗarsawa wato al'amari ya canza ko ko sashen su ya faɗa ma wani sashi ina fata an fahimce ni ko ko sun gaya ma manzannin su cewa kad sa'aba an darra wa sarra yanzu da Allah ya turo dadi sai suka ce ai ba wai wani kokari da kuka yi muna ba domin fir'auna ya da annabi Musa yayi addu'a ko ba haka ba to lokacin da an kai addu'a Allah ya yaye sai su dauki a kai wannan ba addu'a ka bace haka ne al'amuran suke tafiya ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin walam فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز كاجا شيني مزي ياي موسى لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل التي فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون sai suka yi warware alƙawari a cikin zuhuruf ma ya kawo wannan wa qalu ya ayyuha sahiru du'u lana rabbak sai sun ce ya musa na anti as-sahir da ba suka dauke shi mai sihiri wa qalu ya ayyuha sahiru du'u lana rabbaka bima ahida indak innana lamuhtadun falamma kashafna anhum al'azaba idha hum yankuthun sai suka warware alƙawari to hakan ga su ba waɗanga tana yiwa sun roki annabawa tana yiwa Allah ya ga dama ya dauke me yasa Allah subhanahu wata'ala ya canza musu halin su saboda mi saboda dan adam ana gane halin shi ne in an juya shi wani talauci yake sa wai ya lalace to sai a ɗauki jari a bashi a gani zai shiryu ko ba zai shiryu ba to yanzu yana cikin talauci ya zan tambaɗaɗɗe an bashi jari ya zan tambaɗaɗɗe kenan ya zan tambaɗaɗɗen tambaɗaɗɗe har abada tabbatacce da aka haka ina fata ana fahimta ka matar ka tana damun ka baka bata kuɗi baka bata kuɗi to sai ka koma kana saki sai ya zama to ɓannar da ake yi a lokacin da ba a bayar da abin kwarai kuma yanzu ta yunka kenan dai ba wai rashin bata bane ya sa ta ɓanna ta yi yin ɓanna ne shi yasa kake ganin wani ma'aikaci ko nawa ake biyan sa sai ya ɗauki dukiyar al'umma sai ya yi sata saboda ganin dukiyar ba za su ishe shi ba yanzu da ake cewa gwamnati ta ƙara biya gwamnati ta ƙara biya problem kin ba na ƙara biyan ba ne problem kin na rayuwar ka yadda kake jeren abin da ka samu mutumin da yake ɗaukar jika ɗari biyu a wata yana neman ƙari da an ƙara mishi suka kai jika ɗari hudu to yanzu nan da wata shida zai nemi ƙari dalili da yana gidan jika hamsin yanzu yana ɗaukar ɗari hudu ya ɗauki gidan jika ɗari biyu da yana cin shinkafa irin tamu shinkafa wanda muke ci yanzu ko ya koma cin wata parfume wanda sai mai kamshi sai kaga kuɗin ba za su ishe ba idan aka ƙara su kai ɗari shida kuma ƙarawa da ya kai miliyan ɗari ko miliyan goma za a bashi ba za su isa ba saboda kullum yana ƙoƙarin yin rayuwar da ta fi ƙarfin shi da ya daidaita rayuwar shi irin yadda salari ɗin shi nashi yake da zai iske abin yayi sauki shi yasa mushkilar ba ta gwamnatin ɗaya bace hatta da su ma'aikatan suna da matsaloli mai ɗaukar gidan jika ɗari biyar haya shi bai da gida yana hawan motar miliyan talatin kuma yana gidan haya yau shi fita cikin bashi ba zai fita ba to shi yasa Allah ya jujjuya musu an ka kawo talaucin an ka kawo abin nan sauki a gani yaya lamarin da ya kasancewa kuma baddalla makana sayyi'atil hasanata hatta afau har sai da suka yi yawa wa qalu qad massa aba an ad-darra wa sarra suka ce ai wannan rayuwa ce ba wani abu ne suka koma suna ba rayuwa abin da ake kira at-tafsirul ilmi yanzu nan zamanin da muke kullum yan ana wani abu sai a ce c'est la nature qui change c'est la nature qui change wai sun koma duk musibar da Allah yake turowa dan ta zaman to wa'azi su su dauke ta wa'azi ba ina fata kun fahimce ni ba su dauke ta wa'azi ba su bane suka ba ibtila'i ba alhari ko Allah ya faɗi rayuwa gaba ɗaya jarraba mu za a yi alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jarrabe ku ne in an baka jarraba ka ne in an hana ka jarraba ka Allah subhanahu wa ta'ala yake so yayi fa amma al insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan shi ko can Allah ce ibtalahu fa akramahu nan kuma wa amma idan mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu da baka da rashin baka duka jarabawa ne musamman wanga lokaci da muke ciki yau an ce an yi zabe an kare wanda ya ci ibtila'i na wanda bai ci ba ibtila'i na domin yana yawa ka samu mulki ya zan sanadiyyar ka zalunci waɗansu mutane zan sanadiyyar shiga kautar jahannama ba kowa za a yi ma ba a yi sai maka barka a in ka samu ka baka zalunci mutane wannan na kamata a yi ma barka ina fata abin shi to amma ina wai wani gida suka ba jarrabawa ce in Allah ya baka kuɗi ba wai jarraba ka ne za a yi amma mutane ba su gane wannan sai suna ganin a yan ba duk abin da Allah ya baka jarrabawa ne wani bulukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un to dan haka a shirya ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء بس ɗauki cewa jarabawa ce Allah yake bace suna cewa ai haka ne rayuwar duniya take gudana kamar da yazo cikin muqamatul hariri al muqamat dimyatiyya an gane ko da aka tambaye shi fa kaifa haluka wal hawadithu harisu ya tambayi abu zai da saruji kaka labarin ka da duniya yadda ake ta bugawa sai yace wato qala yace ataqallabu fi halaini ko fil halayi ina jirkita ne cikin hali biyu to wani hali da wani hali halu bu'sin wa raha ina cikin halu bu'sin hali na tsanani wa raha inda hali na sauki wani lokaci duniya sai sauki wani lokaci ta yi tsanani wa ataqallabu ina kuma jirkita an gane ko ko wa anqalibu ma'ar rihaini ina jirkita tare da iska guda biyu za'za'in iska mai girgizawa guguwa kenan warha'in da kuma iska wanda yake mai sauki dama kuma duniya haka take tsanani bai tabbata wahala ba ta tabbata inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra bai yiwa tsanani ya tabbata kuma daɗi bai yiwa tabbata in ka samu kana kasuwanci kuɗi suka shigo to in kasuwa guda ka iya nemi wata karin ka dan jujjuyawa ka dan gane ta don wacce tana iya samun matsala har ya juya maka sannan kuma in ana samu to a dinka dan samun yan rangama ko wani abu ana ajiyewa saboda kasuwancin kai na iya yayi kasa sai ya zama to yan rangaman nan za a iya samun ta a sayar da ita kuma a dan shiga wata wani kasuwanci amma kai rike sana'a guda kana ta samun kuɗi baka iya kowace ba da an yi buk sai ka shi kenan ka san hitila hitila kwai muna da ita wanda aka samu lagwani da ita mun kai lakwar muna sayon abin to an tashi kashe to sai a yi huk sai ka dace subhanallah to haka da la'ayi ba sai ka rasa ba gaba su baya mu ba kudu ba arewa ka ba abin tausayi waɗanda kake aiki in baka yi anniya ba sai sun koma suna aikin ka wanda kake ba jika biyar sai ka nemi dala arba'in ya taimaka ma abincin da zaka ci Allah ya muni tsani wa qalu suka ce qad massa aba an ad-dharra wa sarra wato ya shafi iyayen mu da suka gabace mu ad-dharra ko ta hanyar labari ko ko dama haka duniya take tafiya haka suke faɗa aw sarra da jin daɗi fa akhadnahum Allah subhanahu wa ta'ala ce sai muka kama su bagtatan kai tsaye ko kuma a girshe duk da akwai bayani a wannan wurin wahum la yashurun su ba su da sani to da wannan yake sai lika bayani tun da lokaci ya matso muna shine cewa da yawa daga cikin musulmi sun jahilci alibtila jarabawa ta Allah ita jarabawa ta Allah kana biyu ce don mu fahimta da kyau akwai alibtila alibtida'i akwai alibtila al'iqabi ko aljaza'i akwai jarabawa wadda Allah shi ya yi niyyar ya kage ta ba don kayi wani laifi ba Allah ya jarrabi annabi ayuba da cututtuka ko ko da ciwo ba wani laifi ya yi ba Allah ya niyyar ya ɗaukaka daraja sai na ina fata kuna fahimta ta haka duk jarrabobin da aka yi ma annabawa da bayan Allah na gari akwai jarabawa wadda Allah yake yi ma kafirai saboda sun aikata wani abu ina fata kun fahimce ni كفرعون قالت أنت فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين سنة أكن كافر في الله يجر بيسو لعلهم يتضرعون دوس جاونا to abin da nake so in ce a nan yanzu musulmi da dama sun rudu da kasashen turawa sun ci gaba kuma sai suna ganin babu abin da za a yi yanzu saboda su suke da makaman nukiliya su suke da kaza sun kai inda duk duniya suna da satellite da satellite wanda suke controlling duniya babu wanda zai iya motsawa sai da labarin su ba abin da zaka iya yi sun tsara tsari na shari'a da na economy na karya kasashen duniya yadda ba za a samu ci gaba ba waye gaya maka wannan abin zai dore cikin waɗannan ƙasashen da kake gani manya wace ƙasa ce take son wata to ya an ita da ta taso ba su hana ta ta ci gaba ba bayan ko ingila ta yi mata da mulkin mallaka ya aka yi wuta da ta taso ta yi karfi to shi ba da karfi daga wajen Allah yake yana yiwa wasu kasashe su yi fada idan suka yi fada sai waɗansu su taso lokacin tafiya su yana yiwa a yi girgizar ƙasa kaf a hallakar da su sai kuma ku kuma ku samu ci gaba Allah ne yake kawo wannan kuma bude musu wannan kofa tana yiwa su dawo in ba su dawo ba Allah zai kama su kalli wannan aya ta cikin suratul an'am da zamu rike da ita tallahi لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رنسوات الله منتورة فأخذناهم بالبأساء والضراء من كامس بالبأساء دسألني والضراء دسوتتك تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك نارا منتورة قبلك كنا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يتضرعون دم سبب سيك أن أنك سداو فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لو كسند عذاب متزوم سدا سنيك جاد بايا an yi premier guerre mondial yaki na farko an yi na biyu an yi kashe-kashe zamanin da kafin ma su samu ci gaba alqurunul wusta walakin qasat qulubuhum zukatansu sun bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shaytan ya kawata musu abinda suke aikatawa Allah ce to falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka manta ko suka bar abinda aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka buɗe musu kofar komi technology noma ci gaban tattalin arziki wane ne kana ganin duniyar ma kamar ga hannun su take wani ma ganin take ba ga hannun Allah take ga hannun turawa take fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu sai sun yi alfahari akhadnahum sai mu kama su bagtatan a girshe fa iza hum mublisun sai ga su sun yanke kauna daga rahama Allah dan haka wannan karfin nasu kaka san amana abin da zai tabbata yadda kaga mai kuɗi na iya zama talaka shugaban kasa na iya sauka wani ya hau sarki na iya zama kasan wani ko ba haka ba to haka ne yau na wanda ya sauka wanda ya hau kasa wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ba wanda ya ce ba za a samu canji ba kowa ne da shi ya faɗi wannan magana ƙarya ce ka ce musulmi ba za su samu ci gaba ba kasashen afirka ba za su samu ci gaba ba ƙarya kake yi allah ce wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ko an ci ko an so zalunci bai ɗorewa wannan kuma mun yi imani da allah sai dai shin mu za mu gani ko ko bayan mu dai abin zai zo wannan allah bar mu kan shi sani dan ya kamata mu dakanta wannan aya akwai dan sauran bayani kadan karkashin ta sai sati mai zuwa insha Allah sai mu zo mu dauka abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh